yawon din amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin kitabul li'ad wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon kitabun rada'i na بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرضاع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وهي وهي ابنة أخي من الرضاعة na'am kitabun rada'i wannan littafi zai yi mana bayani dangane da wato hukunce-hukunce waɗanda suka shafi shayarwa idan ya zamanto a lokaci na sahabbai idan mutum ya zamanto an haife shi a cikin birni a cikin gari wanda yake birni ne to ana kai shi cikin karkara a shayar da shi can ya tashi a can saboda ya goge wajen abin da ya shafi wahala za a ga ɗan birni idan ya tashi a birni tafiya kaɗan in yayi za ka ji ya ce ya gaji san jiki ya mai yawa amma ɗan ƙauye dama ya tashi da zuwa janyowa ruwa a rijiya da hawa jakki da aiki da zagar kuka da sauransu za ga a kullum shi tattaura ne daga su za su ba da horo kenan yawwa za a da horo kuma an fi samun yare mai kyau a ƙauye na'am saboda yanzu a- a cikin birni za ga yanzu wani bahaushen yanzu in ka gaya mai wata kalma ɗin a hausa zai ga bai gane ta ba amma yanzu irin su kadago irin su yargoma irin su shirin lissafi din nan ɗaya biyu ku za ka ji ya ce suwasan dis ita ce nawa kace da ita ce nawa malam saba'in ko yanzu in za ka ce mishi isa tun da takwas bahaushe ne amma saboda tashin da ya ba a ba a cikin gurin da ya kamata a koyi wannan jimani ya tashi a birni ne irin wannan lissafi an yi fi an fi shi da yaren turanci suwasan 18 ce ni malam 78 nawa ne suwasan suwasan 6 ne ko suwasan 17 ko ko ko 18 kace ni ma ban gane ba gane so ka ba shi wahala ce to lalle abin to abu shi dai sallar dora mun yanzu ya zama to kurma kawai a lissafin bahaushe ne kuma saboda ya tashi a gurin da ba a hausa mai kyau za ga wani abu ana hada shi a cikin birni ana hada shi da hausa amma kuma ba hausa ba ce amma in za ka tafi yare za ka tafi kawai ko za ka fi samun yaren na hausa gangariya irin yaren da kake so ka karanta in a ƙauye ne za ka same shi gangariya ba a cusa mai komai ba shi yasa yawanci in kana son ka koyi larabci mai kyau a wancan lokacin shine ka tashi a ƙauye na'am inda kawai yaren zalla shi aka sani ba a cakuda shi da komai ba na'am to shine yana daga cikin hikimar da ta sa ake kaiwa yara can kawai su tashi da yare mai kyau ba a shigar da komai a cikinsa ba sannan kuma su tashi da gwanancewa da kwarewa wajen aiki ba da son ciki ba na'am
hadithi na farko a cikin wannan babi a- an amso shi daga abdullahi dan abbas daya daga cikin wato alul bait allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa abdullahi dan abbas ya ce jakadan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fi binati fi binti hamzata cikin diyar a amminsa hamza A, hamza ibn abdul muttalib Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana da kwai diya to diyarsa diyar kanan babanka mai ne kinka ce ya halitta ka aure ta ko bai halitta ba ya halitta to shikenan sai aka kawo mai tallata aka ce me yasa ba za ka aure diyar hamza ba diyar amun hamza sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kafa hujja da wani abu wanda ba zai halitta ba ya aure ta ya ce la ta hillu li wannan yarinya ba- ba ta halitta a gare ni in aure ta don me ya ce ya harumu minan raba'i ma ya harumu minan nasabi ya ce yana haramta saboda shayarwa ir- irin abin da yake haramta saboda dangantaka wahiyya bunatu akhi minan raba'a ita wannan yarinyar diyar dan uwana ce wanda aka shayar da mu nono daya saboda hamza ibn abdul muttalib na na tsuwaiba baiwar abu lahabin ta shayar da shi sannan kuma na na tsuwaiba ta shayar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanzu sai ya zamanto daga wannan bangaren da hamza da ma'aiki alaihi salatu wassalamu matsayin ya daga ne suke a wannan bangaren na'am da haka bai halitta ɗanka a kananka ya haifi diya kai ka aure haka dai ko ba ka wani addini kananka kun wuto ciki ɗaya da shi ga diyarka na a gidanka ya shigo ce shi ne wani kai halin zuba ka nema ne ya ce a wancan nake so da ta warware a bani ita haka ba zai yi ba haramu ne to haka nan in dai ya zamanto alaƙar da ta haɗa ka da shi akwai alaƙa ta shayarwa mace ɗaya ta shayar da ku nono to yanzu wannan ɗiyan shi haramu ne ka aura ko da akwai hal- halacci tsakankanin kai da shi na aure tsakankanin ɗiyan shi da kai wajen na aure to yanzu saboda an shayar da ku nono da shi kenan haramu ne ya haramta yanzu ba za ka aure ta ba na'am
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة hadisi na biyu a cikin wannan babi daga nana aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam nana aisha ta ce jakadan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innar raba'ata hakika shayarwa tuharrimu tana haramtawa ma ya haramu min alwiladati dukkan abin da yake haramta ta dalilin haifaffeniya irin misali yanzu kanwar mahaifinka ya halitta ka aure ta ko bai halitta ba bai halitta ba a matsayin mai take gare ka baba a matsayin uwa ko to macen da ta shayar da kai nono kanwar mijinta haramu ne ka aure ta an gane ko ko kanwarta haramu ne ka aure ta saboda a matsayin uwa take gare ta gare ka hakanan mahaifiyarta haramu ne ka aure ta hakanan duk wani wanda haramu ne a gare ka ka aure shi ta fuskar dangantaka to haka ne in dai aka shayar da kai wannan shi ma ya zama to haramu a gare ka aure ta mun gane da kyau na'am وعنها قالت إن أخلها أخا أبي القعيس استأذن علي بعد أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأته ولكن أرضعت ولكن أرضعتني امرأته فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب to shi kenan wa anaha daga nana aisha yardar Allah ta kara tabbata a gare ta nana aisha ta ce inna aflaha haƙiƙa malam aflahu Allah ta'ala ya kara yadda da shi akha abil qu'aisi dan uwan baban qu'aisu ista'zana alayya wata rana ya nemi izinin shigowa wajena ba'da ma unzila hijab bayan an saukar da ayar da take magana akan shamaki saka shamaki tsakankanin mutum da matar da bai halitta ya aure ta ba da matar da take ajinabiyarsa ce wato a da a farkon musulunci ma'aiki alaihi salatu wassalam mutumin kirki da mutumin banza suna iya shiga gidan shi ba tare da sun nemi izini ba su tarar da iyalansa a cikin kowane irin yanayi umar na khattab radiyallahu anhu ya ce ya rasulullahi abin da bai dace ba mutumin kirki zai iya shiga wajenka mutumin banza zai iya shiga wajenka wani lokacin kana tare kuna hira da iyalanka ba tare da ya nemi izininka ba ya kallaci matarka da za ka umarci matanka su dinga saka sutura mai girma su dinga suturcewa jikinsu ga baki ɗaya su sha makartu daga ma- ya- mazajen da suke ajinabiyansu ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya cikin suratul ahzab يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما shikenan sai ya zama to ya zama doka duk wani musulmi ya umarci wanda yake da iko a kanta matar shi ce akan ya zamanto ta saka tufafi wanda yake mai girma wanda za ta suturce jikinta lokacin da za ta haɗu da mutumin da yake manesancinta ne mun gane da kyau duk mace wanda take mai kima da daraja diyarka ce matarka ce wanda kake da iko a kanta ce to daga wannan lokacin sai ya zamanto idan mutum zai shiga gidan mutum a cikin sahabbai dole sai ya nemi izini kuma kafin ya shigo sai matar gidan ta shirya ta kintsa ta saka babban tufafi a jikinta ta yadda ba zai kallace ta ba har ma ya ga wani jikinta har ya yi sha'awar wani abu mun gane da kyau na'am
to a wannan lokacin bayan an saukar da wannan ayar da take magana akan a sha makantu daga mataye sai wannan aflahu ya nemi izinin ya shigo wajenta faƙultu wallahi la azanu lahu sai na ce wallahi ba zan mai izini ba hatta asta'zina nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam har sai na nemi izinin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace fa inna akha abil qu'aisi laysa huwa arba'ani haƙiƙa ɗan uwan abul ku'aisi ba shi ne ya shayar da ni ba abul ku'aisi shi kanshi ba shi ne ya shayar da ni ba walakin arba'at nimra'atu abul ku'ais matar abul ku'ais ita ce ta shayar da ni mun gane ko nana aisha radiyallahu anha an kai ta shayarwa gidan wata mata mijin wannan matar shine abul ku'ais to shi kuma yana da kane aflahu sunan shi shine yazo shigowa wajen nana aisha ta ce to ina gamina da shi zan ba shi damar ya shigo wajena yanzu kanan babanka mai najinka ne babanka ne kenan yanzu inda a ce kana abubakar ne yanzu za ta yi tantama wajen ya shigo wajenta ba za ta yi tantama ba ko to shi kenan yanzu sai take tunanin cewa akwai bambanci tsakankanin kane wanda yake na jini da kuma kane wanda yake na shayarwa kanan mahaifi na jini da kuma kanan mahaifi wanda yake na shayarwa ta ce don saboda shi ba shi ya shayar da ni ba sannan kuma shi dan uwan nashi wanda yake tinkaho da shi ba shi ya shayar da ni ba matar shi ce ta shayar da ni dan me zan bashi damar ya shigo wajena fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na Aisha ta ce sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shigo wajena fa qultu sai na ce da shi ya rasulullahi ya jakadan Allah innar rajula laysa huwa arda'ani a huwa arda'ani ce mutumin nan fa aflahu ba shine ya shayar da ni ba ba a gidan shi bane na tashi aka shayar da ni nono walakin arda'at nimra'atuhu matar dan uwan shi matar a- abul qais ita ce ta shayar da ni ana ce ya rasulullahi wannan mutuma da shi ya ka- ya ya kama kafa da shi har ya zo wajena abul qais ba shi ya shayar da ni ba matar shi ita ce ta shayar da ni faƙala idani lahu idani lahu sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya cire ta yi mai idini ya shigo yi mai idini ya shigo fa innahu ammuki dan amminki ne kanan mahaifinki ne na shayarwa dare ba ta muniki hannunki ta ɗanfari ƙasa an gane da kyau tare ba ta muniki tana da ma'ana guda biyu ma'ana hannunki ta ɗanfari ƙasa ta talauta idan kana cikin ni'ima aka ce maka tari bace minuka addu'a ake maka ka talauci to amma larabawa akwai waɗansu kalmomi wanda suke yin amfani da su amma ba sa nufin ma'anar ta zahiri na'am irin tari bace minuk irin thakilatka ummuk irin aqara halqa wanda mun karanta a baya thakilatka ummuka mahaifiyarka ta yi barinka kai ba mutumin kirki bane wannan shine yanzu wani za a ga cewa da hausa akwai irin kalmomi wanda za ka yi amfani da su da hausa idan aka bi siyakin zancen za a ga cewa wannan ba zagi ba ne kake amma inda a haka kawai aka cewa mutum me hukuncin mutumin da ya ce kaza za a ga cewa za a ga cewa an ce zagi ne misali za a ga cewa ka ce kai wani shege ne ya iya wasa an gane ko kaga nan yaban shi ne kake ba zagi shi kake ba na'am amma ka ce me? shege ne ne ga cewa na shege ne aka ai kaga cewa zagin shi kai Kai, hadda shi kamin da eh, wala ba eh, yawwa. to haka nan na'am akwai kalmomi a larabci wanda suke gudana a bakinsu wanda ma'anarsu ta zahiri ba ita ake nufi ba na'am ta riba ta yaminiki hannunki ta ɗanfari ƙasa saboda asali talaka wani lokacin idan talauci ya kai talauci za ka zo ka ga tabarmula amma ka zamna a ƙasa an gane ko wani lokacin za ka cewa ka ce kai ka ku bar shi da Allah a ce bara ka maka tawa ka ce a kawo ku bar kasar ba ta yi na'am an gane ko shi yasa aka ce tari bace minuka larabawa idan ya zama to an ce hannunka ya damfari ƙasa shine ka zo ka a ce a kama ka shimuɗa ma ka ce ka yaye a barka a ƙasa dama saboda kai na a turbuɗa kake amma yanzu kai mutumin da yake ya sha galila ya sha kayan kirki ka zo ka ka ce ya zauna a ƙasa ya zauna maka ba zai zauna maka ba a ƙasa shi yasa kenan wanda ya gan shi ya zauna a ƙasa ya balbazu da ita dama to a cikin ƙasar yake na'am Mm, to shine tari bace miliki قال عروة عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد القرشي Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce fa bidhalika kanat Aisha taqul to saboda haka ne na Aisha radiyallahu anha ta kasance tana cewa harrimu minar rada'i wa haramta daga shayarwa ma ya harumu minan nasabi dukkan abin da yake haramta saboda nasaba duk abin da saboda dangantaka ta jini yake haramta ko to in dai aka shayar da ku wata mace ta shayar da ku to duk irin abin da yake haramta na haramu ne ka auri kanwarka wanda kuke uwa ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko to haramu ne ka auri kanwarka wanda kuka sha nono ɗaya tare da ita mamarta ita ta shayar da kai ko kuma kishiyar mamarta ita ta shayar da kai to wannan kishiyar mamarta ta tana da ya mace haramu ne ka aure ta saboda wannan a matsayin kanwarka take li'abbiya ba li'ummiya ba mun gane da kyau na'am ba za ka aure ta ba na'am وفي لفظ استأذن علي أخله فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أخله إذني له تربت يمينك a cikin wani lafazi na na aisha radiyallahu anha ta ce ista'azana alayya aflahu malam aflahu Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya nemi izinin shigowa wajena falam azan lahu ban mai izini ba na nuna mai cewa ba zai ba zan bashi damar ya shigo din ba faqala sai aflahu ya ce da ni a tahtajibina minni yanzu za ki sha makantu daga gare ni ki hana ni in shiga wajen ki saboda ma'aiki baya nan wa ana ammuki alhali ni amminki ne kanan mahaifinki ne fa qultu kaifa zalika ana aisha radiyallahu anha tace to aha ta ina ka zama kanan mahaifina ta ina ka zama ammina saboda kai ba kanan abubakar bane Allah ya kare yadda da shi to za ka ka ce kai kanan mahaifina ne ko ka ce kai ammina ne bala sai ya ce da ita arda'at kimra'atu akhi bi labani akhi yace matar dan uwana abul ku'ais ai ita ta shayar da ke da nonon dan uwana ana abin da yake nufi idan aka kai mace gidanta waye wajibi akan shi ya ciyar da ita miji ko idan mijin bai ciyar da ita ba bai shayar da ita ba ya za a yi ta samu ruwan nonon da za ta ba- za ta bai wa na aisha shi yasa ya ce matar dan uwana ta shayar da ke da nonon da dan uwana shine silar zubowar shi saboda shi ya kawo abinci aka ci har ya zama to nonon ya samu ruwan da ke zaki sha da haka dole na zama amurki Paulette da na ta ce da Allah bar wannan falsafar taka da wani zancen kaiwa ne da sauransu ta ce bari dai in tambayi ma'aiki sai ba ƙarya kusa da gida ce fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi maganan nan da ya faɗa haka ce ko ba haka bace faqala sadaqa aflahu ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce yanda aflahu din nan ya faɗa gaskiya yi ba kuskure cikin zancen shi daidai ne izani lahu ki mai izini ya shigo taribat yaminiki da maliki za ta yi albarka idan kika ba shi dama ya shigo mun gane ko za mu iya fassara da taribati ya muniki da mulki za ta yi albarka to wannan shi kuma idan muka kallaci da mulki za ta yi albarka ta ina za mu iya ganowa haka idan aka ce albarka aka ji ana Allah ya baka arziki malala gashin tumkiya idan aka ce kana da arziki kaman kasa shine da kowane lokaci kai baka rasawa Yanzu akwai lokacin da za a ce an je neman kasa an rasa da kuma lokaci a ce hannunka kawai yana da damshi kana da damshi akwai kaya ke da a ƙasa to hannunka za ta yi albarka ya ce to idan kika mai izini hannunki za ta yi albarka za ki za ki rabauta mun gane da kyau can mun fassara ta da ta riba ce milki ma'anar ta da nan kuma mun fassara ta da ma'anar da sai mutum ya haɗa kayan shi guda biyu na'am
أي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع العمل به to shi kenan ya ce ai iftakarat abinda yake nufi da ta riba ce muniki ai iftakarat damar ki ta talauta wal arabu larabawa ta da'u alar rajuli tana yin mugunyar addu'a ga mutum amma wala turidu roƙo bihi ba ta nufin afkuwar wannan abin akan wannan mutumin mun gane da kyau irin wannan a hausa ma akwai irin waɗannan dan jaraba kai wani dan jaraba ne an gane ko ina wani bola ne an bugo walo ya kare da kace kai wani dan jaraba ne wallahi kai ko yanda aka yi to amma jaraba da kake niwa daban idan aka ce jarababban banza jarababban wahi muguyar addu'a ce aka ba ko to amma a wannan gurin ai ba dan jaraba ake nufi ba mun gane to haka nan larabawa su ma suna da irin waɗannan kalma cikin na'am na'am وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من الجماعة a من المجاعة نعم وعنها رضي الله عنها قالت حديثي نقبا دقنا نعائشة إيال مأيكي صلى الله عليه وسلم يرضى الله تقال تبتا أقريتا نانا عائشة تتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم وترانا يا شقو وجنا wa indi rajulun sai ya tarar da wani mutum a zaune a wajena muna tare da wani mutum muna hira shikenan saboda ma'aiki kamar yadda muka karanta a baya idan ran shi ya ɓace a huskar shi ake ganewa hakanan kuma idan ran shi ya fari a huskar shi ake ganewa ta ce da ya shigo sai na gane a fuskar shi rashin jin daɗin shi a yanayin da ya same ni tare da wani faƙa da ya aisha mana haza sai ce aisha waye wannan kwa wane ne ya shigo na wulutu a khaibinar rada sai da ce da shi dan wana ne wanda aka shayar da mu nono ɗaya da shi faƙala ya aisha ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ke aisha ki kula da kyau unzurna man ikhwanukunna ku dinga leƙa ku ga su wane ne yan uwanku fa innamar rada'atu min almaja'ati sani dai shayarwar da take gindaya haramci tsakankaninka da wanda aka shayar da ku tare aka shayar da ku nono ɗaya ita ce shayarwar da take maganin yunwa amma shayarwar da aka yi bayan an fi ƙarfin an wadatu daga nono wannan ba ta sanya haramci magana da kyau yanzu misali akwai a salim maula abi hudaifa salim lokacin da ya zamanto sarmai yana shiga gidan abu hudaifa wajen matan shi shi kuma ba shi da alaka da su kawai bararren bawansu ne shi kenan shi abu hudaifa yana jin kuncin wannan abin ga shigarsa neman kato ya shigo gidan shi ya kallaci iyalinsa da sauransu ya zauna a yi hira da shi su ma matan na abu huzaifa abin yana musu wahala a ce da kowane lokaci in salim zai shigo kawai sai sun sa hijabi a jikinsu shikenan sai ɗaya daga cikin matar tashi sai ta zo ta tambayi ma'aiki kakani lamarin wannan ya ce to ya ce ki yi kokari ki kiraye shi ki dora shi a cinye ki bashi ya sha nono ta ce har rasulullahi mutum ne wahal da gemu fa da jewa da sha mashi da komi ba ya ce yake ba shi nono ya sha ta yi shuru ta ce yanzu yaro har da gemu a haɓa shi a ce a ba shi nono ya sha ya ce in kika ba shi nono ya sha yanzu da ke da shi da baban nashi diga gabaki dai sun zamanto za za su iya shigowa zai iya shigowa wajen ki hankalinki a kwanci in da faru ta ji kumya sai maza Allah ce ni nace ki je ki ba shi nono ta zo ta kiraye shi ta dora shi a cinya ta ba shi nono ya sha da gemu da komi ma to shi ke ta zo ta ga maza Allah ta ce na shayar da shi ke ce to alhamdulillah yanzu ya haramta to shi ne maza Allah salama ce to wace shayarwa din shi yasa yawanci matan maza Allah in banda na na Aisha ko kowace daga cikin matan manzo Allah suna kyamar a shigo musu da mutum saboda irin wannan shayarwa din saboda ya zama to dan uwansu ta irin wannan shayarwa din mun gane amma tana na Aisha tana kafa hujja da irin wannan ya halitta mutumin da koda bayan ya shekara sha biyar mace ta shayar da shi nono kana so ka samu wani yaro wanda zai raka maka aiki a gidanka saboda kai ba dan zaman gari ba ne kuma ba ta da wani dan uwa ba ta da wani shi kenan ka samu wani almajiri to sai ka ce to zo zamana ba shi nono ya sha shi kenan ka tafi to shi ne wazala ce fa inna marrada'atu sani dai kadai shayarwa wanda take sanya haramci tsakankanin wanda aka shayar da shi da wanda ta shayar da shi da kuma danginta minal maja'ati shine shayarwar da take maganin yunwa amma dukkan nonon da aka shayar da shi wanda ya sha nonon ya fice karfin nona ba maganin yunwa ba zai mishi wannan shayarwa ba ta sanya haramci na'am
وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فعرض عني قال فتنح- فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما
hadisi na kusa da karshe a cikin wannan babi shine hadisin Uqba da Harith Allah ta'ala ya kare yadda da shi annahu tazawwaja imra'atan binta Abi Ihab annahu tazawwaja umma Yahya hakika ya auri na na ummu Yahya diyar baban Ihab shikenan suna zaune lafiya kalau tana mishi shagwaba yana mata shagwaba irin dai na ango da amarya idan aka shigo lale lale a tare shi da gudu ana nan ana nan faja'at a matun sauda'u kawai sai wata bakar mace ta zo ta baiwa baka ta zo ta ta zo gidan shi ta kama ya ziyara ashe ita kuma ba abin kirki ta kama ba faƙalat kada arba'atu kuma ta ce to malam uku ba kai ne da ummu yahya ai dukan ku na shayar da ku nono Mm, ta ce na shayar da ku da kai da matar taka na shayar da ku ina amaryar take ci da Allah ke ke ke bari ci na shayar da ku to a wata ruwaya wahiya kade batu kariya ce take bata shayar da su duka ba an gane shi kenan a lokacin yana maka yana da sabon aurewa hankalin shi a kwance hankalin amarya a kwance kawai ta zo ta kawo wannan labarin marar daɗi yana maka ya ce sai na yi tattaki na hau abin hawa na na iso madina na tarro manzan Allah su salama fadakartu dalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai na ambata wannan abin da wannan matar ta faɗa ga ma'aiki sallallahu na ce to ya rasulullahi ga yanda wata mace ta shi muna zaune da ni da amarya ta ta shigo gida amma kuma ta ce da ni da ita duka ta shayar da mu qala uquba yace fa a'rada anni sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kawar da kanshi daga gare ni ya rabu da ni kamar ma bai ji abin da na faɗa mai ba qala fatana haitu sai na sake ne san tare da ya karkatar da kanshi kuma wallo na sake zuwa gurin nashi na karkata na tafi inda yake ne fa zakartu dalika lahu na sake faɗa mai ga yanda ta ce yanzu menene hukuncin auren mu fa qala wa kaifa zala ce to kaga kuma za ku ci gaba da zama da ita wa qad za'a mata an qad arda'atukuma hakika ita wannan baiwar ta raya cewa ta shayar da ku nono ta gaga kuma za ku ci gaba da zama tare za a yi da kai da ita kun zama ya da kai kun zama ya da kai ne wanda haramu ne mutum ya auri kan washi ko da ba wata mace sai ita kadai a duniya ba zai aure ta ba wani hagu an har sai ma yake alaihi salatu wassalam ya ce abin da ya fi shine ka je ka ka sallame ta ta tafi gidansu idan ta gama idda ta auri wata mata ta auri wani namiji kai ma ka auri wata mata sai dan haka a- a yadda kwallon mangwaro a huta da guda amma zancen ku ci gaba da zama da ita wannan bai mata so ba yawwa mun gane da kyau to wannan a ciki akwai shubaha yasa akwai a cikin riyadus salihin al-imam nawawi ya kawo shi akan baban da yake bayani akan barin dukkan abin da yake haramu ne da kuma abin da a cikin sa akwai shubaha kaga wannan tunda ita da ta faɗa akwai buƙatar a je a yi bincike a ga cewa shin da gaske ne ko ba da gaske bane ta shayar da su din amma sai mu zana ce kawai saboda dai gudun fitina da sauransu kawai sallamatta ta tafi gidansu kai kuma ka dibo ta ka'ura na'am hadisi na karshe وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من مكة وتبعته ابنة حمزة فتنادي يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دون كبلة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي, وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال قد خالته بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا hadisi na ƙarshe a wannan babi da kuma wannan littafi shine hadisin albara ibn azib Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa albara ibn azib ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'ani min makkata ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fito daga makka a shekarar da ya yi umara ta alƙada bayan ah, an yi sulhul hudaybiyya a shekara ta gaba ma'aiki zai dawo maka ya umara to da ya zo shi kafin ya shiga makka sai da aka tsaya aka yi yarjejeniya tsakankanin shi da mushrikai a ciki yarjejeniyar da aka yi shine suka ce wa ma'aiki ba zai wuce kwana uku ba idan ya shiga makka sannan kuma duk wani wanda yake mushriki ne ya ce zai bi shi ba zai bar shi- ba zai ba shi damar ya bi shi ba sannan kuma dole ya sa hannu duk wani musulmi da ya yi ridda ya ce zai zauna a makka dole kuma ya bar shi ya zauna a makka ga manzo Allah ya sa hannu a ciki saboda shi da yanzu so yake shiga ɗakin Allah ya Na'am.
je shi ya ya- ya bauta wa Allah subhanahu wataala aka dora mai doka gashi na Ali ibn Abi Talib shi ya rubuta kuma manzo Allah ya saka hannu a ciki na'am su ma suka saka hannu to bayan ma'aiki ya yi kwana uku ran wanda kwana suka hana wannan kenan tun da kenan tun lokacin Na'am.
kwarai saboda doka ce wannan na'am shikenan ka yadda na yadda na'am ka saida na saida ta raba yaro da kayan shi ko shikenan da ya zo shi da aka ce kwana uku ran kwana uku rannan mushrikai suka zo suka samu Ali ibn Abi Talib tunda shi shine marubuci shi ya rubuta shi ya rubuta takarda suka ce to ka gaya wa abokinka lokaci yayi na su tafi na na na ku fita ku bar mana gari ya ce wa manzo Allah lokaci yayi suka ce ce eh dama yau muke da ne zamu bar musu garin to lokacin da zai fito daga makka fatabi'atuhu mubnatu hamzata tunadi sai diyar amminsa diyar hamza sai ta biyo bayansu da gudu tana kuka tana kira da babban murya tana cewa ya ammu ya am amina amina a tsaya a tsaya ne fatanawalaha aliyun ali ibn abi talib sai ya kamo hannunta fa akhadha bi yadiha sai ya dako ta ya kama hannunta wa qala li fatimata sai ya fada ga matar shi na na fatima diyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ita dunaki binata ammiki ki rike diyar amminki hamza saboda a matsayin kanwa take mata an gane ku- an gane ku hamza ibnu abdul muttalib daga wani bangaren kaka yake yi wa nana fatima daga wani bangaren kuma ammi yake yi wa nana fatima saboda hamza an shayar da su tare da baban nana aisha nana fatima kenan yanzu daga wannan bangaren uba yake mata sannan kuma daga bangaren jini kakanta ne saboda hamza kana abdullahi ne na'am mun gane da kyau Na'am.
kenan kanan kakanta ne to a wannan lokacin kuma ya zama to kakanta shi ma to sai ya ce mata ki rike diyar amminki fahta malataha sai na na fatima radiyallahu anha ta doki wannan yarinya suka fito da ita shikenan da ta zo da da ta doke ta fahtasama fiha aliyun wa zaidun wa ja'far sai ali ibn abi talib da zaid ibn thabit a zaid ibn haritha zaid ibn haritha wa Ja'far da kuma Ja'far ibn Abi Talib sai suka yi ta gardama akan wanda zai rike ta Ali ibn Abi Talib a matsayin ita yarinya shi ya dauko ta ya ce a gurin shi za ta zauna Zaid ibn Haritha ya ce a'a ya ce saboda wannan yarinya diyar dan uwana ce wanda aka hada ni dan uwantaka da ni da shi shi kuma Ja'far ibn Abi Talib yace ai ni ma wannan yarinyar a matsayin kanwa take mun saboda babanta Hamza kanan mahaifinmu ne Abu Talib sannan kuma yayar mahaifiyarta a kanwar mahaifiyarta a karkashi na take ni nake aurenta na'am na haka ta zo ta gida kawai ta huta kowa da ya faɗi dalilinsa faƙala aliyun ana a haƙo biya wa hijabinatu ammi aliyun abi talib ya ce ni na fi dacewa da rike wannan yarinyar saboda diyar amina ce saboda diyar hamza ce hamza kuma kanan babanmu ne abu talib diyarsa ce ni na fi dacewa da in rike ta kanwata ce idan na rike ta faƙala ja'far ja'far ibnu abi talib yayan ali ibnu abi talib sai ya ce ana a haƙo biha ibnatu ammi ya ce ni ma'aidiyar amin na ce ko yadda kake da tabbas kin cewa diyar amin ka ce ai ni ma diyar amina ce sannan kuma abin da ne na ɗoro a kanka ɗoriya a kan cewa diyar amina ce wa khalatu ha ta hati kanwar mahaifiyarta a ƙarƙashin igiyar aure na take mata ta ce da haka kenan ni daga ɓangare na kanwata ce daga ɓangaren maha- matata kuma diyarta diyar matata ce wakala zaidun sai zaidu mun haritha ya ce bintu akhi ya ce ni kuma yadiyar dan uwana ce wanda yake na dan uwantaka a musulunci a farkon musulunci akwai dan uwantaka da wanda Allah ya hada na'am ya janyo da wani da wani ya ce to kun zama yan uwa da kai da kai kun zama yan uwa dan madina dan makka na'am an gane da kyau so a wannan lokacin sai ya zama to zaid ibn haritha dan uwa hamza ibn abdul muttalib ne yace to ani ma diyar dan uwana ce wanda yake wanda manzo Allah ya hada mu da shi dan uwantaka ta musulunci na'am
faƙaɗa bihan nabiyu sallallahu alaihi wasallama da khalata ya ce a kanku ake ji sai ma'aiki alaihi ya kowa ba tashi bace sai hukumci ya ce da khalata ha khalata ita za ta rike ta ce kai jafar haƙuri za ka yi kai ma aliyu haƙuri za ka yi kai ma zaidu haƙuri za ka yi ba wani wanda za ta faɗa hannun shi khalata wajen khalata za ta tafi wa qala ma'aiki alaihi salatu wa salam yace al khalatu bi manzilatil ummi yace khala kanwar mahaifiya koyar mahaifiya lokacin da babu mahaifiya a matsayin uwa take ita za ta ci gaba da renan dan yar uwarta yaya ta ko kanwarta wa qala li ali sai ma'aiki alaihi salatu to anan abin da yasa idan aka samu rabuwa tsakankanin miji da mata bangaren mace inda yaro dan karami ne su suka fi dacewa da su kula da shi har ya zuwa ya kai shekara bakwai ya zama ya yi wayo sama da bangaren miji ban gane da kyau na'am saboda a bangaren mace an fi samun tausayi na'am
yanzu wannan matar idan ta faɗi ta rasu misali mutum matar shi ta faɗi ta rasu to inda za a ce yaro zai tashi a gurin kannin shi mata ko gidansu za a ga wani lokacin ya tashi da gori da kaza da kaza din ba za a bashi kula da kyau ba amma in a gurin kanwar mahaifiyarta ne ko a gurin mahaifiyarta kakashi kenan ko za ga yanda za ta yanda zai tashi ana shagwaba shi ana dan murganya ne ana kaza ana kaza wani lokacin a sallah sai ga cewa kayan da zai samu na sallah ya ma fi mai mai uba ya ma fi mai uwa din na'am can an fi tausayi sama da bangaren mai shi yasa Allah ta'ala ya damka rena a hannunsu sai ya zama to kai mai da abin da zaka yi shine ciyarwa da shayarwa da sauransu zaka kula da shi kada ka damka musu lokaci zuwa lokaci lokaci zuwa lokaci har ya zama to ya dawo gare ka yara mun gane da kyau sai maza Allah ya ce khala ita matsayin mahaifiya take lokacin da ya zama to babu mahaifiya ne وقال لعلي سيف داغ علي بن ابي طالب dan ya lallashe shi yace anta minni wa ana minka yace aliyu ai da ni da kai duk ɗaya ne kai na wani ni ma naka ne na'am eh hukuncin da nayi kaman kai ne kai shi kalka da abu na'am an gane ko wa qala li ja'far yace wa ja'far ibn abi talib yace ranka ya dade ashbahata khalqi wa khuluqi yace kai kuma kaga cikin yan uwana ba wanda ya kamata sannan kuma cikin yan uwana ba wanda ya dako hali irin na masu kyau kaman kai na'am ya ce kai yadda nake da haƙuri haka kake da haƙuri kana da haƙuri a kan ɗan abin da za a maka to na san wannan ma abin da ne zai gamsar da kai na'am ya lallashe shi wa ƙala li zaidin an ta akhuna wa maulana ya ce wa zaidu bin haritha ya ce kai kuma ɗan uwanmu ne a addini na musulunci sannan kuma bararren bawanmu ne da haka kai ma tare ake da kai kai ma Na'am.
ɗan gida ne an gane ko irin wannan to haka ya kamata in ka zo kai hukunci kowa kowa dankali ya tashi yana kullace da kai sai ka gaya kowa magana mai daɗi Na'am.
sai kai wani ai tare muke da kai tare muke dora fada da kai ai kai mutum yana ne aboki na ne na'am kai ko wani ai da ni da kai ina gani ai a dama lokacin a wasan yarinta ma ai da sauransu ai gida ɗaya muke yi da kai kai kowa na kaza kaza kaza kaza kaza ai kai babanka Allah saka mai da alheri da sauransu kowa sai ka gaya mai magana wanda cike mai daɗi mun gane da kyau yana ga ta mu kwana nan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya babu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk